إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na shida ga watan almuharram hijirar annabi sha shida kai ko? sha shida? sha shida ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da daya ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab wanda muke bin sharhin nan na fatul majid na al'allama al'allama dr hassan ibn sheikhul islam ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 48 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin babi na biyar babin tafsirin tauhidi da kuma tafsirin la ilaha illallah inda mun fara babin a darasin da ya gabata inda malam ya kawo mana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda dama ya yi istishhadi da su a cikin babukan da muka karanta gabanin wannan babi da aka mun tsaya daidai faɗin allah ta'ala ula'ikan ladina ya da'una yabtaguna ila rabbihimul wasila قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى دفدن الله تعالى أولئك الذين يدعون waɗancan da suke bautawa yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman hanya ne zuwa ga ubangijinsu da haka waɗanda suke kamun kafa da wasu a matsayin su haɗa su da Allah ko suke kamun kafa da wasu don su zama musu tsani ko hanya zuwa ga Allah to su waɗanda ake kamun kafar da su ake bautata musu da sunan su kusanta masu bautar su zuwa ga Allah to ai su in banda batan basira su kuma me suke bautawa sai Allah ta'ala ce ula'ika waɗancan da wato ake bautawa ɗin su kuma in suka tashi ya buttaguna ila rabbihimul wasila su kuma suna neman hanya ne zuwa ga ubangijinsu har ma a wani guri Allah ta'ala ce ayyuhum aqrab a cikin su wane ne zai fi kusa da Allah da wanda yake neman hanya zuwa ga Allah kai tsaye da kuma wanda yake neman kamun kafa da wanda ya kama hanya zuwa ga Allah waye yake kusa da Allah kaga wanda ya kama hanya kai tsaye zuwa ga Allah madaukakin sarki aqrabu shine zai fi kusa fiye da wanda ya tsaya yana bara a kufai yana ihu da kiran wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala shi sa sai Allah ta'ala ya ce ula'ikan ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wadancan din wayanda ake bautawa ko annabawa ko mala'iku ko ainihin waliyai ko shehinnai yabtaguna ila rabbihimul wasila su kuma suna neman tsani ne da kuma hanya zuwa ga Allah yubayyinu anna hadha sabilul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin anan malam yana bayyana mana cewa anna hadha wannan shine sabilul anbiya tafarkin annabawa wato neman hanyar da za ta sada su zuwa ga Allah kai tsaye ba tare da wani biye-biye ba wannan shine tafarkin annabawa wal mursalina bin tafarkin da zai sada ka zuwa ga Allah kai tsaye wannan shine tafarki na manzannin Allah wa man tabi'ahum minal mu'minina kuma shine tafarkin waɗanda suke bin annabawa suke bin manzanni cikin mu'minai su ma ba sa tsayawa wani kama kame ba sa tsayawa wani biye biye da kama kaman kafa suna neman hanyar da za ta sada su ne zuwa ga Allah kai tsaye duba lamba ta hudu fi qurratul uyun ay ulaika alladhina yad'uuhum ai waɗancan waɗanda suke bautawa ahalus shirki wato waɗanda ahalus shirki ma'abota shirka suke bautawa mimman la yamliku kashfa dur daga irin wanda ba sa iya yaye wa mutum cuta wala tahwilahu ko kuma kawar wa mutum cuta ta same shi minal mala'ika daga mala'iku wal anbiya da annabawa was salihina da nagartattun bayin Allah kalmasihi kaman annabi isa wa ummihi da mahaifiyarsa wal uzairi da uzair ha'ula'i fa ha'ula'i dinuhumut tauhida to duk wa'annan da ake cewa an yi kamun kafa da su su ba su da addini da ya wuce tauhidi in gaskiya ne su kake kamun kafa da su ka kama tauhidi mana in ka ce kana neman hanya ne zuwa ga ainihin wato Allah maɗaukakin sarki to ka bi irin hanyar da waɗanda ka yi kamun ƙafa da su ko kuma kake tsanantuwa zuwa gare su ka yi kamun kai ma ka bi irin hanyar da suka bi mana kai tsaye tunda waɗannan jimillar wanda mushirikai suke kira wanda mushirikai suke bautawa shi ma baya mallakar wa kansa cuta in za ta same shi ba kuma ya iya kawar wa kansa cuta ballantana ya kawar wa waninsa daga mala'iku ne daga annabawa ne daga salihai ne har zuwa kan masihu isa ɗan maryam da mahaifiyarsa da uzair faha'ula'i waɗannan duk da kake ji dinuhum tauhida addininsu ba wani bane tauhidi ne wa huwa bi khilafi man da'ahum kaga sun sha bamban da waɗanda suke bautar su sun sha bamban da waɗanda suke kiran su min dunillahi a madadin su kira Allah wa wasafahum bi qawli sai Allah ta'ala ya sufanta su waɗannan annabawa da ake kamun kafa zuwa gare su ya sufanta waɗannan mala'iku da ake tsanantuwa zuwa gare su ya sufanta almasihu ɗan maryam ya sufanta mahaifiyarsa da su uzairu da sauran dukkan bayan allah da ake bin tafarki a ce an yi kamu da su kamun kafa da su zuwa ga allah sai allah ta'ala ya sufanta su bi ƙaulihi da faɗinsa wa yabtaguna ila rabbihimul wasila sai dai su kuma suna neman hanya ne wadda za ta sada su zuwa ga Allah ayyuhum aqrabu a cikin su wane ne zai fi samun kusanci zuwa ga Allah wanda ya kama tafarki zuwa ga Allah kai tsaye ko kuma wanda ya yi biye-biyen wasu hanyoyi wanda ya kama hanya zuwa ga Allah ko shakka babu wannan shine zai fi samun kusanci zuwa ga Allah to kenan ashe hanyar da ake samun kusanci zuwa ga Allah ita ya kamata kowa ya kama kar ka bi dogon layi wanda ba lalle ya bulle ba ka bi hanyar da tana bullewa kuma kai tsaye take sada ka zuwa ga Allah subhanahu wataala shine tauhidi ina fata an gane al-isra aya ta 57 fa yatlubuna al-qurba min Allah su wa'annan bayan Allah fa suna neman kusanci ne zuwa ga Allah bil ikhlas lahu ta hanyar tsantsanta bauta gare shi wa da'atihi da yi masa da'a fi ma amara cikin dukkan abin da Allah ya yi umarni wa tarki ma nahahum anhu da kuma barin dukkan abin da Allah ta'ala ya hana su da wannan hanyar ne ake samun kusanci zuwa ga Allah duk wanda yake son ya samu hanya kai tsaye zuwa ga Allah tsarkake ibada zai ga Allah bin Allah ta'ala zai cikin dukkan abin da Allah ya bashi umarni kuma barin dukkan abin da Allah ya hana zai yi to wannan yana daga cikin abin da ke sada mutum zuwa ga Allah kai tsaye wa a'zamul qurbi at-tauhid mafi girman ibadar da take kusanta mai ita zuwa ga Allah ba wata bace sai tauhidi tauhidi ba ka da wata ibada wadda kai tsaye za ta sada ka zuwa ga Allah ta kusanta ka zuwa gare shi babu kamar tauhidi allazi ba'atha Allahu bihi anbiya'a kaga dai tauhidin nan shine abinda Allah ya aiko annabawansa da shi wa rusulahu da manzanninsa wa aujaba alaihimul amala bihi kuma ya wajabta musu yin aiki da tauhidi wa da'awata ilaihi ya kuma ce su kira zuwa ga tauhidi abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi da manzanni kenan shi ya wajabta musu su yi aiki da shi a rayuwarsa a rayuwarsu kuma shi ya umarce su da su kira mutane zuwa gare shi wa hadha alladhi yuqarribuhum ila Allah ai ila afwihi wa ridha wannan abun wanda zai kusanta su ko yake kusanta su zuwa ga Allah ai ila afwihi zuwa ga samun afuwar Allah wa ridahu zuwa ga samun yardar Allah wa wasafa dhalika bi qawlihi sai Allah ya sufanta hakan da fadin sa wa yarjuna rahmatahu suna kaunar samun rahamarsa wa yakhafuna azaba suna kuma tsoron azabar Allah fala yarjuna ahadan siwahu wala yakhafuna ghaira shi yasa ba su kaunar komai a wajen wani in ba Allah ba ba su tsoron wani in ba Allah ba wa zalika huwa tauhidu wannan kuma shine kadai ta Allah ne shine tauhidin li'anna zalika yamna'uhum domin wannan tauhidin shine rigakafin da zai hana su mina shirki daga fadawa shirka da zarar mutum ya fa ya bar tauhidi to ko shakka babu karka raba karka raba ɗaya biyu zai kamu da cutar shirka abin da ke hana mutum ya kamu da cutar shirka tauhidi shi yasa shi Allah ya aiko annabawa da manzanni shi ya ce su kira mutane zuwa gare shi shi ya ce su yi aiki da shi da haka wannan ita kaɗai ce hanya sahihiya wadda za ta kusanta bawa zuwa ga Allah babu hanyar da take nesanta bawa zuwa ga Allah bu'udal mashriqi wal maghribi irin shirka in kana neman wani abu wanda za ku ɓata gabaki ɗaya da Allah subhanahu wataala Allah maɗaukakin sarki ya nesanci bawa babu kamar shirka wanda duk wanda yake yin shirka dattinsa da ƙazantarsa ta kai matuƙa munin da yake ciki ba ƙarami ba ne naka yana daga cin abin da ke nesanta bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kishiyarsa kuma shine tauhidi shine abin da ke kusanta bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala ya sufanta wa'ancan ula'ika alladhina yabtaguna ila rabbihimul wasila sai ce ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu suna kaunar rahamarsa wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabarsa da haka za ga ba su kaunar wani sai Allah ba su tsoron wani sai Allah wannan shine tauhidin kuma wannan shine abin da zai hana mutun ya fada cikin shirka wa yujibu lahum tamaa kuma wannan shine zai cancantar da su su samu tsammani da kwadayin fi rahmatillahi samun rahmar Allah walharaba min iqabe da kuma gujewa uqubar Allah wadda'i lahum wal halatu hadhihi kad akasal amr wa dalaba minhum ma kanu yunkiruna min ash-shirki billah fi du'a'ihim liman kanu yad'unahu min dunillah fa fihi ma'ana qawlihi yawmal wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wadda'i lahum abinda ya ja su zuwa ga wato wadda'i lahum mai kira zuwa gare su ko mai kiran su walhalatu hadhihi a irin wannan halin kada a kasal amra kada a kasal amra wato ya juyar da al'amarin wa dalaba minhum kuma sai ya zamto mutum ya juyar da al'amari ka gaidai waɗanda yake neman hanya zuwa gare su ga irin hanyar da su suka samu zuwa ga Allah maimakon shi ma ya bi irin hanyar da suka bi don ya samu kusanci zuwa ga Allah wal halatu hadi a irin wannan halin kuma kada a kasal amra sai ya juya al'amari wa dalaba minhum sai ya zamanto su yana nema ne daga gurin su ma kanu yunkiru na irin abin da su kuma ba su yarda da shi ba suna inkarin sa min shirki billah na shirka da Allah fi du'aihim a cikin bautar su ko roƙon su liman kanu yad'unahu ga wanda suka kasance suna kira min dunillahi wanda ba Allah ba fafihi ma'ana qaulihi a cikin wannan akwai ma'anar fadin Allah wa yawmal qiyamati shi yasa ranar tashin alkiyama yakfuruna bi shirkikum Allah ta'ala ce za su yi baran-baran da shirkar da kuka yi da su duk wanda ya shirka da wani salihin bawa ko ya shirka da annabi ko ya shirka da mala'ika ko ya shirka da wani salihin bawa alhalin wannan salihin bawan ya barranta daga wannan bautar da aka yi masa to ranar tashin alkiyama wa yau malkiyamati ya furu na bishirki ko ranar tashin alkiyama za su kafirce wa shirka da hukai da su wa qaulihi wa idha hushira nasu kanu lahum a'da'a idan aka tashi mutane ranar tashin alkiyama za su zama abokanan adawa ga waɗanda suka dinga cewa suna bautawa wa kano bi ibadatihim kafirin kuma su waɗanda aka ce ana bauta za su kasance masu kafircewa ne da abin da aka ce an yi na bauta na bautata musu da haka ga kenan wani bawan Allah ba salihin bawa ne ya ma mutu ya bar duniya kawai shikenan an zo an kafa wata tuta da wata kungiya an ce ana bautata masa kamar misalin mutanen ann- salihan bayin nan na mutanen annabi nuhu alaihi salam wood yaguth ya'uq nasara su bayan Allah ne mutane ne masu tauhidi tsantsa ba su shirka kuma sun yaƙi shirka tsawon rayuwarsu bayan sun mutu sai aka zo ana shirka da su su ba su ma sani ba sun riga sun bar duniya irin wa'annan ne Allah ta'ala ya ce duk wa'anda suka kafa tuta suka kafa ƙungiya da sunan wannan zawiyar ta wuddu ce wannan zawiyar ta suwa'a ce da nasara da yaguth suka dinga bautawa ainihin wato mutum mutumin wa'annan salihan bayan suka dinga batar da mutane da gudunmawar iblis a wannan lokacin to ranar tashin alkiyama wood yaguth yaok nasara duk za su kafirce su yi fatali da bautar da aka ce an yi da su dan ba su ce a bautata musu ba ba su ma san an bautata musu ba shine Allah ta'ala ce wai zahu sharar nasu idan an tara mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'a za ga wa'annan da suke cewa ai wane suke yiwa ai su mabiya wane ne za ka ga wanan ba shi da ma'abokan adawa makiya a wannan ranar irinsu kanu lahum a'da za su kasance makiya abokanan adawar wa'ancan mutanen kirkin da suka ce suna bautawa wa kanu bi ibadatihim kafiri ne kuma za su zamanto masu kafircewa bi ibadatihim game da bautar da aka yi musu suratul haqab aya ta shida wa fihi raddu a daidai wannan gaba akwai mai da martani alama nidda'a anna shirkal mushrikina akan me da'awar cewa wai shirkar da mushrikai suke yi inna ma huwa bi ibadatul asnam wai ita shirkar ba wata bace da bautar gumaka ne suke suke zama mushrikai kenan mutum ba gunki ya bautawa ba annabi ya bautawa kamar masu bautar annabi Isa kamar masu bautar mala'iku kamar masu bautar yahud wato wood yahud ya'uq nasara ai duk wayannan ba gumaka bane wasu mutane ne mutanen kirki to wai ba shirka ba ce wannan wai shirka kawai shine wanda ya tasa gunki a gaba wanda aka sassaka ko aka kwaba shi da laka wannan shine wanda yake shirka shi yasa yake cewa a cikin wannan karatu akwai raddi da mai da martani ga masu da'awa cewa ita shirkan mushrikai kawai tana zama shirka ne bi ibadatul asnam da bautar gumaka وتبين هذه الآية وأن آية تنايم بياني أن الله تعالى أنكر للي الله تعالى يا إنكاري على من دعا معه غيره ga duk wanda ya bauta wa waninsa tare da shi min al'anbiya daga annabawa wa salihi da salihai wal mala'ikati da mala'iku wa man dunahum da waɗanda suke ƙasa da su wa anna du'a al'amwat kuma da wannan za mu fahimci Allah ya yi inkari game da masu roƙon matattu masu bauta wa ƙaburbura masu bauta wa alwalga'ibi na waɗanda ba sa nan mutum ba ma a yankin ku yake ba ba a ƙasar ku yake ba ba launin fata ku ɗaya ba ba yaran ku ɗaya ba yana can amma an ƙaƙaba maka shi a nan bai san ka ba bai san da zaman ka ba yana can wata duniyar yana can a wata nahiya ya rayu tun da Allah ya ka baka taɓa zuwa yankin nasu ba baka taɓa zuwa nahiyar su ba amma an kawar da kai daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an dora ka akan mazhabarsa ko aqidarsa ko kuma dariƙarsa sai yake cewa yake cewa wa anna du'a al amwat kaga ashe bautar matattu wal ga'ibin da waɗanda ba ba ma sanan suna can wani wata duniyar lijalbi naf'in wanda suke roƙon matattu ko suke roƙon wanda baya nan lijalbi naf'in dan neman jalabi neman amfani saboda kasuwanci a samu a samu jalabi a kasuwa a samu jalabi a siyasa a samu jalabi ainihin a rayuwa ta yau da kullum mutum ya dinga samun buɗi da aka maimakon ya roƙi Allah sai aka haɗa shi da wani matacce ko kuma rayayyen da ba zai iya masa komai ba in kura na maganin zawo ta yi wa kanta mana sai a haɗa shi da wannan sai zauna yana bauta wannan maimakon yi wuridi yana ambatan sunan Allah sai ga yana wuridi yana ambatan sunan wani wanda ba Allah ba da jalbi naf'il wai dan jawo wani amfani au daf'i durrin ko tunkuɗe wata cuta huwa min ash-shirk akbar wannan yana daga cikin shirka babba allazi la yaghfiruhu Allah irin shirkar da Allah baya yafe ta wannan in mutum ya mutu yana wannan shirkar wuta na shi duk wanda yake irin wannan shirkar na roƙon wani wanda ba Allah ba na bautar wani wanda ba Allah ba cikin rayayyu ko matattu in ya shiga cikin mawuyacin hali maimakon ya tuna Allah sai dinga kiran sunan wancan mutumin in yana neman wani jalabi neman wani amfani sai ya dinga ganin wanan nan shine wanda zai jawo masa wannan amfanin duk wanda ya mutu yana wannan shirka ce babba a shirkul akbar ce wannan wanda Allah ta'ala ce baya yafiya ga duk wanda ya mutu yana yin ta wa anna zalika yunafi ma dallat alaihi kalimatul ikhlas kuma ko shakka babu irin waɗannan abubuwan na daga cikin abin da ke ruguje da kuma ke kore abin da kalmar la ilaha illallahu take nunawa lalle za ka samu kamar yadda muka sha faɗa mutane suna ta la ilaha illallahu a bakunansu amma tuni aikinsu ya warware ta a fatar bakinsu kawai take ta yawo amma aƙidarsu ba ita ba ce fatadabbar hadhihi al-ayatul azimata ka kula da wannan aya mai girma ya tabayyanu laka tauhidu tauhidi zai ƙara fito maka sarari zai ƙara bayyana gare ka wa ma yunafihi in ka fahimci wannan aya da kyau abin da ke kore tauhidi shi ma zai ƙara bayyana gare ka mina shirki na shirka watan didi da yi wa Allah kishiya fa inna ha nazalat domin kaga wannan ayar da kake gani aya ce wadda ta sauka fi manyan abudul mala'ika game da masu bautan mala'iku wal masiha da masu bautar annabi isa dan maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa na maryam wal uzaira da kuma masu bautar uzairu fahumul mu'ayyanuna bi qawli su ne waɗanda aka ayyana su a nan da faɗin Allah ƙuli da ulladina za'amtum min doni ka ce udu ulladina za'amtum ku kirayi waɗanda kuke riya cewa min dunihi waɗanda ba Allah ba su kawo muku gudunmawa su kawo muku ɗauki lokacin da igiyar ruwa ta ƙwace jirgin da kuke ciki na kwale-kwale ku kirawo wani wanda ba Allah ba daidai lokacin lokacin da aka ce jirgin sama pilot ya ce jirgin sama fa ba control yanzu shi ma fa la haula lahu wala quwwa in ka isa lokacin kakka kira Allah kirawo wani mala kira wanda ka sawa kake kira ba Allah ba to dan haka kaga kenan Allah ta'ala ce qul du'ul ladina duk sanda kuka shiga cikin mawuyacin hali ku kirayo wa'annan da kuke riyawa wa'anda ba Allah ba fala yamlikuna kashfa dhurri Allah ta'ala ce ba su mallakar yayi wata cuta ankum gabarinku wala tahwilan ba su da iko ba sa mallakar kawar da wata cuta da Allah ya saita ta zuwa gare ku ba su da shi in Allah ta'ala ya saito jarabawa zuwa gare ka waɗannan da kake kira kake raba-raba zuwa gare su ba za su iya kawo maka da wannan jarabawan ba ba za su iya ba suratul isra aya ta 56 thumma bayyana ta'ala sannan Allah ta'ala ya bayyana anna ha'ula'il mushrikin waɗannan mushrikan kada khalafu man kanu yad'unahu min dini fi dini ko shakka babu sun saba wa wanda suka kasance in sun shiga uku suna kiransa fi dinihi sun saba masa addini domin wannan abin da suke yi ba addinin annabawa bane ba addinin mala'iku bane ba addinin annabi Isa dan Maryam bane ba addinin nana Maryam bane ba addinin Uzairu bane domin su waɗannan ɗin mutanen kirki ne duk sanda suke buƙatar gudunmawa da tanyo Allah suke kira kuma ba su taɓa goyon bayan wani ya shiga uku su kuma ya kira su ba da kaga inda da gaske kai mabiyin annabawa ne to abinda annabawa suke yi shi ya kamata kai inda da gaske kai mabiyin ainihin wato bayan Allah na kwarai ne to nagartar da bayan Allah suke kai kamata ya same ka a kai su kaga suna wannan shirkar ka taba ganin wani sahabi cikin sahabbai yana wannan shirkar manyan bayan Allah ka taba jin suna yin shirka to me zai hana ka yi irin yadda suka yi don ka samu kusanci zuwa ga Allah shi sa sai malai ke cewa to ai irin su wa'annan mushrikan ka kalle su ma sun saba wa wanda suke bauta wa din ma a addinin sa fa qala sai Allah ta'ala ce ulaika alladhina yad'una wato waɗancan wanda suke bauta wa din fa su kuma yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman hanya kai tsaye zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu a cikin su wane ne zai fi samun kusanci zuwa ga Allah wa qaddama al ma'mula kaga anan sai Allah ta'ala ya gabatar da ma'amuli li'annahu yufidu al hasra domin taqdimu ma haqqu at ta'khir yufidu al hasr wato a ka'ida ta malaman usul duk abinda wato ya kamata a jinkirtar da shi sai aka gabatar da shi yana nuna iyakan cewa kamar da Allah ta'ala ce iyaka na'budu kaga sai aka kaddamar da ma'amuli din iyaka ba ce na'buduka ba sai aka ce iyaka na'budu dan a nuna shi kadai za a bauta babu wani wanda zai shiga wannan na'budu din to anan ma sai Allah ta'ala ya gabatar da ma'amuli liyufidul hasra dan ya fa'idantar da takaita hukuncin ya'ani a nuna maka cewa yabtaguna ila rabbihimul wasilata la ila gairi su kam su bayin Allah annabawancan da mala'iku suna neman hanyar da za ta kai su ne zuwa ga Allah shi kadai ba zuwa ga waninsa ba shi ne kaga ma'amulin da aka gabatar kenan dan a nuna maka ba su tafiya wajen wani in ba Allah ba to inda gaske kai mabiyinsu ne kar ma kakkaje wajen wani boka kakkaje wajen wani dan tsubbo kakkaje wajen wani matsayarci kar ka tafi wajen wani malami wanda ake kira malami wanda yake ainihin wato tsubbace tsubbace a zaure ko a wani shago ka ce ka je neman bukata wajen sa in kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zaka tashi cikin dare akwai waqatul ijaba lokacin da Allah ta'ala yake ta ina kake ina kake ina matsalolin naka suke da ka tashi ka gaya wa Allah ka gara da Allah maɗaukakin sarki ka gaya masa damuwarka wannan ya fiye maka ka je gurin da za a raba ka da 'yan canjinka kuma a raba ka da imaninka wa azamul wasa'il ila Allah ta'ala hanya mafi girma wadda za ta sada bawa zuwa ga Allah ta'ala a tauhida ba ka da wata hanya da ta wuce tauhidi so kake ka zama bawan Allah wanda kake kusa da Allah kakai nisa da tauhidi ka zama duk inda tauhidi yake a maganganunka da ayyukanka kana nan gurin ba ka yadda wani yawo ya ja ka kai nesa da tauhidi ko da yaushe da tauhidinka ana magana ka ce haba wannan ta saba da tauhidi ka je gudun wani kaza kaza ya ce haba yanzu ni kuma lalace kuma ina da tauhidin kuma koma shirka da aka kai nesa da tauhidi in kana son ka samu kusanci zuwa ga Allah shi samala ya ce wa azamul wasa'il wato hanyoyi mafiya girma ilallahi zuwa ga Allah ta'ala a tauhida shine tauhidi allazi ba'atha bihi Allahu anbiya'a domin tauhidin nan shine aiken da Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi wa rusulahu da manzanninsa wa khalaqal khalqa Allah ya halicci halitta gabaki daya li ajalihi saboda tauhidi haka Allah ta'ala ya halicci duniya ga baki ɗaya da abin da ke cikinta ne saboda tauhidi da aka kuskure ne ake cewa Allah ya halicci duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ka da wani dalili da ya tabbatar da haka Allah ya halicci duniya ga baki ɗayanta ne don a kaɗe ta shi da bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah ya ce illa liya'budun ni ban halicci wani aljan duk wani aljani da ka sani Allah ya ce ba na halicce shi bane duk wani bil adama da kaga yana yawo a doron ƙasa na da da na yanzu Allah ya ce ban halicce shi ba sai dan ya bauta mu da aka abin da ya kawo ka duniya tauhidi ba ka da wani amfani in ka zo duniya ba tauhidi in ka zo duniyan nan ba kai tauhidi ba ko kuma ka koma wa Allah ba tauhidi wallahi ka yi zuwan zomo duniya ba ka da wani amfani ba ka da amfani domin abin da Allah ta halace ya halice ka dan shi sai ka buge da wani abu ba shi kai ba da aka khalaqal khalqa Allah ya halice halitta duk da kake gani li ajalihi sabida tauhidi wa min tawassuli ilaihi yana daga cikin hanyar da ake neman tawassuli kamun kafa zuwa ga Allah at-tawassulu bi asma'i yin kamun kafa da sunayen Allah wa sifati da sifofin Allah kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su Allah ta'ala ce fadu'uhu biha Allah ya gaya ma yana da sunayen da an kira shi yana amsawa akwai ismullahi al'azam wanda an amsa an kira Allah ta'ala da wayannan sunayen yana amsawa ya ce yana da kyawawan sunaye in kuka tashi yin roƙo ku yi tawassuli da irin waɗannan sunayen muna dan Allah ya biya muku bukatunku suratul a'raf aya ta 180 wa kama warada fil azkaril ma'thura kamar yanda yazo cikin hadisai wato cikin wato abin da yazo cikin al-azkar zikirai al-ma'thura wa'inda aka ruwaito a hadisi min at-tawassuli biha na yin tawassuli da irin waɗannan sunayen fi da'awa ta cikin addu'o'in mu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram wa qawli Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka tashi ka dinga yi wa Allah kirari kana tawassuli da irin waɗannan da zuciya wadda take cike da kushu'i da hararo da Allah maɗaukakin sarki da hararo da bukatar ka ka sha mamaki Allah maɗaukakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wayannan dukkanin sun ka duba zaka sunayen Allah ne Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anna lakal hamda cewa dukkan godiya taka ce la ilaha illa anta babu wani wanda ya kamata a bauta masa sai kai almannanu ya Allah kai ne mai yawan kyauta mai yawan baiwa badi as-samawati wal ard ya mahalicin sammai da ƙasa ya zal jalal wal ikram ya wanda yake ma'abocin aljalal kwarjini wal ikram da kuma karamci ya Allah kai mun kaza ka roki Allah da waɗannan sunayen ka gani wa qawlihi da fadin sa Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi annaka saboda ya Allah kai anta Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu wanda ya kamata a bautata masa sai kai al'ahadu kai kadai ne tal as-samadu kai ne wanda ake nufata da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani tamka ga Allah subhanahu wataala ya Allah kai mun kaza wa gairi zalika da wani haka min al-a'mali salihah na ayyuka na kwarai alkhalisa wa'inda aka yi su da ikhlasi allati lam yashubha shirkun wanda ba su gauraya ba da shirka su ma ana yin tawassuli da su kana iya yin tawassuli da wani kyakkyawan aiki da ka san babu ya kwata-kwata da ikhlasi kai shi dan Allah to zaka iya yin tawassuli da wannan aikin na kwarai na neman biyan bukata zuwa ga Allah ko neman Allah ya yaye maka wata damuwa fatawassulu ila Allah da haka tawassuli da kamun kafa zuwa ga Allah huwa bima yuhibbuhu wa yarda ka sani ana kamun kafa da Allah ne da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi kar kai abinda Allah baya so kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah kar kuma ka ce za ka yi kamun kafa da Allah madaukakin sarki da abinda Allah bai yarda yi kamun kafa da shi ba la bima yakrahu kar kai kamun kafa da abinda Allah baya so waya abahu yana kinsa mina shirki na shirka allazi nazzaha nafsahu an wanda shirkan nan Allah ta'ala ya tsarkake kansa daga barin shirka bi kaulihi da faɗinsa subhanallahi amma yushrikuna tsarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke hada shi da shi ko ga barin abin da suke yi da shi na shirka suratul tur aya ta 43 wa qawli wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikina tsarki ya tabbata ga Allah bana daga cikin masu shirka suratul yusuf aya ta 108 wa ƙaulihi da faɗinsa fil inkari alama nittakhadha shufa'a wajen nuna ƙi da kuma inkari ga wanda yake riƙar shufa'a wato masu ceto Allah ta'ala ce qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard sai ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yanzu shin yanzu zaku ba Allah labari shin yanzu za ku ba Allah labarin abin da bai da masaniyarsa bai san shi ba a cikin sammai ko a ƙasa? wala tunabbi'un Allah shin yanzu za ku ba wato za ku ba Allah labarin ma la ya'lamu fis samawati wala fil ard abinda bai sani bane a sama ko a ƙasa subhanallahi sai Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin shirka da suke yi da shi suratu yunus aya ta 18 wa amsali hadhihi alayat fil qur'ani kathirun ire irin waɗannan ayoyin cikin alqur'ani suna da yawa wanda Allah ta'ala ya tsarkake kansa gabarin shirka ya amuru ibada irin ayoyin da Allah ke umarta bayansa bi ikhlasil ibadati lahu da tsantsanta bauta gare shi wa yanhahum ayoyin da suka zo game da hana mutane hana bayi an ibadati ma siwa gabarin bautar wani wanda ba Allah ba su ma suna da yawa wa yu'azzima uqubatahu Allah yana girmama uqubarsa kama qad jara ala al-umam al-mukaththibati lir-rusul kamar yadda ya gudana akan al'ummomin da suka karyata manzanni fi ma ja'uhum bihi cikin abin da manzanninsu suka zo musu da shi mina tauhidi na tauhidi wannan haya an shirki da kuma hana su shirka da haka waɗanda Allah ta'ala wato waɗanda suka karyata manzanni cikin abin da suka zo musu da shi na tauhidi suka karyata manzanni cikin abin da manzanni suka zo musu da shi na hana shirka to Allah ya girmama ya kuma kambama uqubar da ya yi musu fa'auka Allahu bihim ma auka, Allah ya afkan musu da abin da ya afko musu da shi, Allah ya zazzago musu abin da ya zazzago musu ka ƙaumi Nuhin kamar mutanen annabi Nuhu, wa adin da adawa, wa samud da samudawa wa nahawihim da makamantansu. fa'innahum waɗannan dukkaninsu a sawun rusula duk sun saba wa manzanni fi ma amaruhum bihi cikin abin da manzanninsu suka umarce su da shi mina tauhidi na tauhidi wata matsaku bi shirki sun kankame shirka suka yarda da tauhidi wa qalu li nuhin annabi nuhu wajen wa'azin da yake wa mutanensa dan su bar shirka su kama tauhidi sai suka koma suna masa izgini wa ma nara baka ai ba ma ganin akwai wanda zai bi ka illal ladina hum araziluna sai waɗanda a cikin mu ma kaskantattu ne ba diyar ra'ayi gidadawa waɗanda ba wayayyu ba kaji ba suka ce duk wanda kaga ya bi ka cikin mutanen mu to kaskantattu ne ba wasu mala'u bane ba sa cikin manyan mutane waɗanda suke da kaifin tunani suke da basira da hangen nesa sannan gidadawa ne waɗanda ba su da wayewa ba sa yawo a duniya ba su da kuɗi su ba sa kusa da mulki ba sa kusa da wadata da aka irin waɗannan ne kawai in ba su ba waye zai bi ka a cikin wannan da'awar taka cewa a kaɗaita Allah da bauta a bashirka ina fata an gane wannan shine abin da irin salon ƙaryata wadda mutanen annabi nuhu alaihi salam suka yi wa annabi nuhu wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi ba ma ganin ako wanda ya bi ka cikin wannan da'awar in ban da wulaƙantattu ƙasƙantattun cikinmu ba diyar ra'ayi waɗanda ba su da tunani mai kyau wa gidadawa suratu hud ayata a 27 wa qalu li hudin wannan abin da mutanen annabi nuhu suka gaya masu to mutanen annabi hud su ma sun ce da shi ma ji ita na bi bayyana mu baka zo mana da wata hujja bayyananniya ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu ba za mu bar bauta wa wayannan allolin namu ba saboda waɗannan maganganun naka wa ma nahnu laka bi mu'minina kaga haka kama daina damun kanka mu fa ba za mu imani da kai ba haka mutanen annabi hud suka gaya wa annabi hud alaihi salam suratu hud aya ta 53 al ayat ka karanta ayoyin duk zaka ji yanda mutanen annabi hud suka gaya masa wa qalu lis salihin suka ce wa annabi salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha da ka zama a cikin mu muna maka kyakkyawan fata kafin ka zo mana da irin wannan zanca shine kad kunta fina ka kasance da a cikin mu marjuwan muna maka kyakkyawan fata muna maka kyakkyawan fata qabla hadha sai kuma gashi ka zo mana da wannan a tanhana yanzu kai salihu yanzu kana kokarin hana mu amma na abudu ma kana amma na abu ma to a tanhana an na abu da ma ya abudu aba'una yanzu kana kokarin hana mu bautawa abin da iyayenmu ma shi suke bautawa an gane ko suratu hud aya ta 62 wa qalu li shu'aib suka ce wa annabi shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yanzu kai annabi salihu yanzu kai salihu wato shu'aib asalatuka yanzu sallarka ce ta amurka take umartarka an na turuka ma ya abudu aba'una mu bar abin da iyayenmu suka kasance suna bautawa wannan dukkaninsu samfuri ne Allah ya ba mu na irin mutanen da Allah ta'ala ya dinga aika musu annabawa lokaci bayan lokaci don tabbatar da tauhidi da ruguje shirka kuma suka karyata manzannin Allah kuma in ka koma cikin tarihi ba su kwashe lafiya ba fatadabbar ma qassahu Allah ta'ala kai zuzzurfan tunani game da kissoshi abinda Allah ta'ala ya labarta mana fi kitabihi cikin littafinsa mimma da'at ilaihi rusul cikin wato daga abinda manzanni suka dinga kira zuwa gare shi wa ma auqa biman asahum da irin abinda ya dinga afkowa wa'anda duk suka saba musu fa inna Allah ta'ala aqama bihi al-hujja ala kulli mushrikin domin hakika Allah ta'ala ya tsayar da hujja da shi ala kulli mushrikin ila yawmil qiyama akan kowane mushriki daga nan har zuwa tashin alkiyama wa amma ma warada fi ma'anar aya amma game da abin da ya zo akan ma'anar wannan ayar an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an qala yace kana nasu min al-ins ya'buduna nasan min al-jin fa aslama al-jinnu wa tamassaka ha'ula'i bi dinihim wato kana nasu min al-jin wato wasu mutane ne min al-ins daga wato wato wasu nau wato wata jama'a ce daga cikin mutane ya'buduna nasan min al-jin suke bautawa wata jama'a cikin aljanu fa aslamal jinnu sai wa'annan aljanun da ake bautatawa sai suka musulunta wata masaka haula'i bidinihim sai wa'ancan masu bautar aljanun sai su ma suka yi riko da irin addinin aljanun kaga haka ake so an gane ko shine ma'ana ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab waɗancan da kuke bautatawa waɗancan da kuke bautata wa to ai yabta guna ila rabbihimul wasila su kuma Allah suke bauta suna neman kusanci zuwa ga Allah kaga kamata yayi tunda ka zo kana kan wata fahimta marar marar kyau sai ka zo kai koyi da wani shi kuma yana kan fahimta mai kyau kamata ka tashi daga kan ka fahimta ka koma kan tasa haka ya kamata lokacin da kun ce kuna kamun kafa da annabawan nan su kuma ga irin kamun kafa da suke sai ku daina kamun kafa da su sai ku yi irin kamun kafa da suke zuwa ga Allah Muta wata jama'a ce cikin mutane suke aljanu suke bautar da su suke yi wa aljanu hidima su ma aljanu su yi musu kuɗi su yi musu kaza su yi musu kaza akwan a tashi wata rana sai Allah ya shirya aljanu suka musulunta suna musulunta su kuma wancan mutane da suke ainihin wato ruko da wa'annan aljanu su ma sai suka koma suka rikide suna bin addini irin na aljanu shikenan kaga shikenan haka ake bukata fa innahu la yukhalifu ma taqaddama li anna hadhihi al-aya hujja fa innahu la yukhalif ma taqaddam wannan baya cin karo kuma baya saba abin da ya gabata li anna hadhihi al-aya saboda wannan aya hujjatun ala kulli man da'a ma Allahi waliyan wannan ayar hujja ce akan duk wanda yake kiran wani ba Allah ba waliyi ne min al'awwalina wal akhirin cikin waliyan farko ko na ƙarshe kama ƙala shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullahu ta'ala kama yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake faɗa fi hadhihi aya akan fassarar wannan aya wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun waɗannan zantucikan wajen fito da ma'anar wannan aya dukkanin su daidai ne kuma gaskiya ne fa innal ayata taqummu man kana ya'budu ma'buduhu 'abidan lillahi sawa'un kana min mala'ika aw jinni aw min bashar domin ita wannan aya da muke ta karantawa ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wannan ayar tana game hukuncinta ya game man kana ma'buduhu duk wanda ya zama abin bautarsa abin da yake bautawa abidan lillahi shi kuma abin bauta abin da yake bauta shi kuma bautar Allah yake sawa'un kana min mala'ika sawa'un cikin mala'iku ne awul jinni ko cikin aljanu aw min albashari ko cikin bil'adama kai kana bauta wata shi yana bauta wa Allah bai ma san kana yi ba kana kamun kafa da shi shi kuma yana neman tsani da hanya zuwa ga Allah an fahimta ko qala qatada kun ga karatun sai mu koma sama qala qatadatu qatada ibnu da'ama as-sadusi ya ce taƙarrabu ilaihi bi ta'ati ku kusanci Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yi masa ɗa'a babu yanda za a yi kana saba wa Allah ka kusanci Allah wal amali bima yurdi da aiki da abin da Allah ya yarda da shi da haka in kana son ka samu kusanci zuwa ga Allah ka dinga wa Allah ɗa'a ka kuma zama kana aiki da abin da Allah ta'ala wato abin da zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ibn zaidin ibnu zaid ya karanta wannan aya ula'ikan ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wato waɗancan da ake bautawa su kuma basu ma san ana bauta musu ba su kuma kai tsaye Allah suke bautawa yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman hanya ne zuwa ga Allah ayyuhum aqrabu a cikin su su su waɗannan da suke kama hanya zuwa ga Allah da waɗancan da suke kamun kafa zuwa ga waɗannan wane ne zai fi samun kusanci zuwa ga Allah ka duba lamba ta ɗaya ya'ani anna jami'ar salihin abinda ake nufi anan dukkan mutanen kirki salihai dukkan salihan bayi allazina yad'uhumul mushrikuna wa'anda mushrikai suke bautawa wa yastaghithuna bihim suke neman agajin su imma tawassulan ila Allah ko dai saboda wato tawassuli zuwa ga Allah li yaqdiya hawaijahum dan ya biya musu bukatun su wa imma istiqlalan bi an yatlubu minhum qada'an alhajata qada' alhajati mu'taqidina bi anna Allah wahabahum at-takwin wa at-tasarruf ko kuma istiqlalan wato bisa cin gashin kai bi an ya tsulubo minhum ya zama kai tsaye su wayannan mushrikan suna neman qada alhajati biyan bukata a wajen wayancan mutanen kirkin mu'taqidina su aqidar wayannan mushrikan abinda suka kudurce bi anna Allah wai Allah madaukakin sarki wa habahumut takwina wat tasarrufa Allah ya ba wa wayannan salihan bayin damar sarrafa duniya su ma suna da kun fayakun an gane ko wahaba humun takwina sun cewa ya Allah ta'ala su ma ya ba su a takwin za su iya cewa abu yayyu yayyu za su iya cewa abu ba zai yi ba kuma ba zai yi ba wata sarrufa kamar yadda Allah yake da tasarrufin bayansa to wai su ma wa'annan salihan bayan su ma Allah ya ba su irin wannan tasarrufin ula'ika salihuna mushtagiluna bi anfusihim wayancan salihan bayan fa su ma sun shagaltu da kawunansu yad'una Allah laha suna bauta wa Allah madaukakin sarki wa yatawassaluna ilaihi suna kuma neman kusanci zuwa gare shi bi ibadatihi ta hanyar bautarsa mukhlisina lahu ad suna masu tsarkake addini gare shi khaifina azabahu suna masu tsoron azabarsa rajina rahmatahu suna kwaɗayin rahamarsa amma kai kuma ka zo ran kana ganin su za su iya maka wani abu su ma ta kansu suke su ma sun shagaltu da neman kusancin zuwa ga Allah su ma sun shagaltu da tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar bauta masa da ikilasi suna kuma kwaɗayin rahamarsa suna tsoron azabarsa to wa idza lam yamliku li anfusihim naf'an wala dab'a dhurrin idan har wa'ancan mutanen kirki in har wa'ancan salihan bayin ba sa mallakar wa kansu amfani akwai abin da yana nan yana son sa har yanzu ya kasa samu shi wajen wanda kaje din kake cewa ya maka yayi maka kaza shi ma har yanzu akwai bukatar sa tana nan ta kibiya yana ta godo yana ta roƙon Allah ta'ala ya biya ma wannan bukatar ila gidan haya yake yana ta ce Allah ya bashi nasa har yanzu bai bashi ba kai kuma ka je kana bukatar ya baka kuɗi ko kuma kana son ya maka hanyar da zaka samu gida shi in kura na za maganin zawo cewa kanta mana shi ma har yanzu haya yake ina fata an gane sannan kila mulki kake nema shi so yake ta kwana a cikin a cikin kazuwa da kwarkwata aka gaya maka inda ya samu hanyar da zai ɗare din an gaya maka shi a haka zaka same shi ina fata an gane to duk ire-iren waɗannan abubuwan sai basiran mutane sai ta toshe saboda da zarar mutum ya bar tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada kwata Allah ya kiyaye waɗannan bayan Allah su ma ba sa mallakar wa kansu amfani ba sa iya ije wa kansu wata cuta su ma fa kaifa yamlikuna li ghayrihim darran aw naf'an to ta yaya za su iya mallakar yi wa wani amfani ko mallakar tun kuɗe wani wata cuta su ma ba su mallaka ba balle su mallaka wa waninsu ƙalar imadu ibn kathir al'imad ibn kathir ya ce wa haza khilafun fihi bainal mufassiri wannan saɓani ne a cikin wannan wato ma'anar fassarar wannan aya an samu saɓani tsakanin malaman tafsiri wa zakarahu an iddatin mina yimmatar tafsir ya ambaci fassara daban-daban da dama daga cikin manya-manyan malaman tafsiri muna da lokaci al'allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala al'allama ibn al-qayyim rahimahullah fi hadhihi al-aya wajen wannan aya yace wato zakara al-maqamati thalas fi hadhihi al-aya ibn al-qayyim yake cewa cikin wannan aya zikrul muqamati at-thalas akwai ambatan wasu matsayai guda uku matsayi na farko al-hubbu a cikin wannan ayar akwai al-hubbu so wa huwa wa huwa ibtiga'u at-taqarrub ilay shine neman kusanci zuwa ga Allah wattawassuli ilaihi da kuma neman hanya zuwa gare shi bil a'mali salihah ta hanyar ayyuka na gari warraja da kauna wal khawf da tsoro wa hadha huwa haqiqatu tauhid wannan shine haƙiƙanin tauhidi an gane ko to sai mu tashi wa haqiqatu dinil islam kama fil musnad insha Allah amin wa alaikumus salam نعم نعم